بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا في الحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قرأتم من كتاب قياد الصالحين يوضع متاشي أفرقا باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه wannan babi ne da zai mana bayanin hani wato haramci hani tajassusi da barin binciken laifukan mutane aka ce a tajassusu biljimi shi ne bibiyar aibi da tsiraicin mutane amma ka ce a tahassusi bilhaɗi binciken sirrin mutane wanda yake amma mai kyau shi ne bambancin su mafaɗin Allah da yake fata haska su min Yusufa. Annabi Yaquba ya gaya wa ‘yansa in sun je Misra su yi bincike su nemo masa labarin ɗansa Yusufa. Kagon na yi bincike ne na abu mai kyau shi ne a tahassus. Shi kuma a tajassus mummunan abu ne ake aikatawa kuma mutum yake so sai ya gano laifin da mutum yake aikatawa. Addinin Musulunci ya hana tajassusi. shi kansa ta hassuki din ma idan ba ka da alaƙa da shi to haramun kamar ka ga mutum yana walwala ka ce kai sai ka gano a ina yake samu to ina ruwanka kaga wannan ai bincike ne na abu mai kyau saboda abin da yake cikin mai kyau hali ne mai kyau sai wani waye ya tsaya maka ko kowa yake ba shi sutura na san dai ba shi yake ɗinka wannan sutura da yake sawa duka wannan haramun wata samu'i da kuma sauraro da kalami man ya karahu da zancen wanda yake ki istima'ahu a saurari zancen mutum ne yana so ya gana da wani to bai halatta ka zo ka tsaya ka dinga sauraron abin da yake faɗi ba in dai baya so a ji ko ka zo ka laɗe ba ka san da kai ba ka dinga sauraron zancen su wani duka haramun قال الله تعالى الله تعالى ya ce wala tajassasu kar ku dinga binciken laifin mutane ko binciken laifukan da mutane ke aikatawa daga wannan ne aka samu aljasu dan da yan asiri ko PID da hukuma take ɗauka ya dinga ne ko mata bincike na laifukan da mutane ke aikatawa ina fata an gane to wannan haramun ne mutumin da shi ba ba a kaso hukuma ba ne da ta sa shi ya je ya gano mata wani abu da mutane suke yi domin ka ɗau mataki domin maslaha ga al'umma a kawai shi ya naɗa kansa yake so ya gano laifin da mutane suke yi kamar misali mutum zai ga wani ɗan'uwarsa musulmi kullum da daddare zai wuce ya ce shi wani ina yake zuwa nan ko dai shan giya ko shan taba ko shan ƙwaya ko neman mata yake zuwa yace bari in ya wuce sai na bi shi na ga ina yake zuwa wannan haramun ne shine Allah ya haramta wa la tajassus kar ku dinga binciken laifukan mutane wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wallazina yuzuna almu'minina walmu'minat wadanda suke cutar da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata idan da bakasa ku ba tare da wani laifin da suka aikata ba to faƙari da mazu haƙiƙa sun ɗauki buhutanin tsiran ƙarya wa isman da kuma zunubi mudinan mabayyani wa an abi hurairata radiyallahu an an rasu daga sayyidina abu hurairar Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce iyyakum wazanna ina muku kashedi akan mummunan zato azanna anan mummunan zato fa inna zanna domin shi mummunan zato aqsad aqzabul hadisi shine mafi ƙaryar zance shine mafi ƙaryar zance abinda zuciyarka za ta saƙa maka game da ɗan musulmi na zato wanda ba ka da yaƙini ba ka da tabbas amma ka dinga kallonsa da wannan mummunan abun to wannan shi ne mafi ƙaryar zance ya kuma wanda ka ga yayi a bayyane ai wancan ba ƙarya bane tunda yayi kuma ka gani amma wannan mummunan zato da kake masa shi ne akzabul hadith mafi ƙaryar zance abin da yasa ake cewa azzanna anan mummuna ake nufi saboda Allah ya ce manzo Allah ya ce zunnubil mu'minina khair ku yi wa mu'minai zato na alheri kaga wancan ba a hana ba amma nan da aka ce iyakum wazzanna yana nufin mummunan zato domin shi mummunan zato akzabul hadith shi ne mafi ƙaryar zance sai yake wala ta hassasu kar ku dinga binciken halayen mutane mai kyau kaga ya kawo ta hadisi a nan wala ta hassasu kar ku dinga bincika mutane sai kun gano ina suke samowa kuɗi ko suke samowa wani abu na jin daɗi a rayuwar duniya binciken halayen mutane mai kyau kar ku yi ku bar su da ubangijinsu wala ta jasasu kuma kar ku yi binciken tsiraici da aiki na mutane wala ta nafasu kuma kar ku dinga gasa da juna akan duniya a tanafusu shine gashe sheniya ka dinga gasa da ɗan uwanka ya sai mota kai ma sai ka saya ko ta halin ka ko da bashi dan uwanka ya gina gida ka sai kai ma sai kai ko da ba ka da hali yi dan uwanka ya yi tufa mai kyau ko ne tsada kai ma ka sai sai kai wannan shine at-tanafu amma a harkar lahira wannan yana da kyau domin Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun bayan ya faɗi ni'imomi na aljanna a baya kitabuhu miskun ko kafin nan fa إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رهيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا حركة لاهرة لدى نجمة على الجنة وباب لي في حركة نيمن إلمي نعدين المسلمين ko a harkar neman lada ka yi gasa da ɗan uwanka ina fata an gane amma a harkar duniya shine nan mazala yake hana a harkar duniya kar ka yi gasa da ɗan uwanka ka yi daidai abin da Allah ya hore maka abin da ya fi ƙarfin ka kar ka yi gasa da wani wanda ya fi ka ƙarfi sawa'un wajen biyan sadaki ne ko wajen kayan lefe ne ko wajen abubuwa dai na rayuwar duniya kar ka yi gasa da wani wanda ya fi ka ƙarfi shine abin da manzo Allah yake hanawa a nan amma wajen aikin alkhairi kamar nan ana so ku yi gasa da juna ku yi tserereniya kuma la ta tsari hu ila maka da rafe min rabbiku inna hum kanu yusariquna fil khairati wa yad'una la ragaban wa rahaba to wannan kaga abu ne mai kyau saboda harkar lahira ne amma harkar duniya wala tanafasu kar ku yi gasa da juna wala tahasadu kar ku yi juna hasada in Allah ya yi wa ɗan uwanka musulmi wata ni'ima sawa'un ta duniya ce ko ta lahira ilimi ne ko qur'ani Allah ya bashi ko arziki ko wani jin daɗi na rayuwar duniya ko wani mukami ko matsayi to karka masa hasada domin mai hasada yana faɗa ne da ubangijin da yake ni'imta bayansa shi ma ba shi yi wa kansa ba Allah ne ya bashi to in ka ji haushi ko ka yi hasada to kana faɗa ne da ubangijin da ya ni'imta shi ga wannan ni'ima wala ta ba gado manzo Allah ce kar ku dinga gaba wala ka dabaru kar ku dinga juya wa juna baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah yan uwan juna kama amarakum kamar yadda Allah ya umarce ku yace ya ayyuhallazina amanu innamal mu'minuna ikhwatu shine umarnin da Allah ya mutu mu'mine su yan uwan juna ne ana so su rayu da juna kamar uwa ɗaya uba ɗaya an sani ɗan uwa in dai na kirki ne ba zai wa ɗan uwansa hasada ba ɗan uwa in na Allah ne ba zai yi ba zai yi gaba da ɗan uwansa ba ɗan uwa in na Allah ne ba zai yanke zumuncin da yake tsakaninsu da ɗan uwansa ba saboda haka kuma al'ummar musulmi haka ake so ku dunkule ku zamanto ibadallahi iswana bayan Allah ɗan uwan juna kama amurkum kamar yadda ya umarce ku manzo Allah ce al-muslimu akul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne ina fata an gane qur'ani ya ce innamal mu'minuna ishwatun to ba ga mu'minai kadai ba har wanda suke markaba ta islam maratibu dini salata maqamul islam maqamul imani maqamul ihsan to wanda yake mataki na kasa ma na maqamul islami to ya dauki dan uwansa musulmi kamar uwa ɗaya uba ɗaya qur'ani yake inna mulmuluna ikwa manzo Allah kuma ya ce al-muslimu aqul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimu baya zaluntar ka yanda ka san wa ba zai zalunci kani ba saboda yana ganin sa dan uwansa ne to bai kamata musulmi ya zalunci dan uwansa musulmi ba wala ya khazuluhu kar ya kaskanta shi yanda kasan dan uwa ba zai kaskanta dan uwansa ba da yake uwa ɗaya uba ɗaya to haka nan musulmi bai kamata ya kaskanta dan uwansa musulmi ba wala ya haƙiru kuma kar ya walakanta shi al-ihtiqar walakanci yanda kasan dan uwa ba zai walakanta dan uwansa ba to haka ake so musulmi kar ya walakanta dan uwansa musulmi yam yam Allah barka da zuwa barka da zuwa dan uwa kare walakanta dan uwansa musulmi sai manzo Allah sai a takawa hahuna tsoron Allah a nan take ba a kwalliya bane ba a riga bane ba a rawani da alkyabba da rike katan carbi ba ina fata an gane tsoron Allah din hahuna a nan take a takawa tsoron Allah hahuna a nan take wa yushiru ila sadrihi wa yushiru ila sadrihi a manzo Allah yana nuni zuwa ga kirjinsa a lokacin da yake fadin attaqwa hahuna to yana nuni ne ila sadrihi zuwa kirjinsa yana nufin tsoron Allah din a cikin zuciya yake ba ba a ado bane ba a kama bane ba a kaskantar da kai bane bi hasbi imri'in min sharri ya ishi mutum sharri in dai mutum yana neman sharri ga kansa to ya ishe shi sharri an yi harik an yi hakira akahul muslim ya walakanta dan uwansa musulmi duk wani sharri da mutum yake nema to bai kai ya walakanta dan uwansa musulmi ba in yana neman sharri to ya ishe shi sharri ya walakanta dan uwansa musulmi sai manzo Allah ce kullul muslimi ala muslim haramun damuhu dukkan musulmi akan dan uwansa musulmi haramun damuhu jininsa haramun ne haramun ne ya zubar da jinin dan uwansa musulmi wa irguhu da mutuncinsa haramun ne ya ci mutuncin dan uwansa musulmi ko shi da shi ko a cikin mutane ko a bayan idansa wa malu da kuma dukiyarsa haramun ne musulmi ya ci dukiyar musulmi ta hanyar haramu ko ya kwace masa dukiya ko ya yaudare shi ko ya damfare shi ko ya wata dabara da zai cinye masa dukiya to wannan haramun ne a kan ɗan'uwansa musulmi. Sai manzo Allah ce, Inna Allah la ya yi ila a jisadiku. Kamar yana mana tafsiri ko fassarar a taƙawa hahuna. Shi fa Allah baya duba zuwa ga ajisadikin dukkunanku. Shi Allah baya duba jikinku. Kai fari ne ko baki ne ba Allah da wannan. Kai ƙato ne ko kuma ƙarami ne dogo ne ko gajere mai kiba ne ko ramamme ne duka Allah baya duba wannan wala ila suwarikum Allah baya duba kamanninku kai kyakkyawa ne ko mummuna ne sura shine fuska wa a'malikum Allah baya duba aikin dukkan aikinka da kake yi a zahiri sallah azumi zakka karatun qur'ani zikirin Allah duka wannan ba shi Allah yake dubawa ba walakin sai dai yanzu ila qulubikum Allah yana duba ne zuwa ga zukatan da yawa mutum yana yin sallah amma akwai riya a ciki to Allah ba zai karɓi wannan sallar ba da yawa mutum yana kyauta ko sadaka amma ba dan Allah ba Allah ba zai karɓi wannan ba ba ruwansa da kyan aikinka yana duba zuciya ne sai zuciya ta yi kyau an sami ikilasi to sannan zahirin aiki in ya yi kyau Allah yake karɓa sharaɗi ne ko akwai ikhlasi to aikin yayi kyau ka yi shi yanda Allah yake ayi to amma da farko sai ya fara duba zuciya in an yi dan shi to shikenan in aiki ya cika sharaɗin sa Allah zai karɓa wa fi riwayati a cikin wata riwayar hadisin manzo Allah ce la ta hasadu kar ku dinga yin juna hasada wala ta bagadu kar ku dinga yin gaba wala ta jassasu kar ku dinga binciken aibi da tsiraicin mutane wala ta hassasu kar ku dinga binciken hali da ni'imar da Allah ya yi wa mutane ku ce shi wani walwalan nan da yake waiwa ya tsaya masa a ina ya samu wannan ko ka ga mutum da falleliyar mota ka ce wannan na san zai ba shi ya saba waye ba shi shi ne inkafi ko attahassus kai attajassus bincike mara kyau ka gano laifin da mutum yake yi attahassus kuma bincike na wata ni'ima ko jin daɗi da Allah yawa bawa kana zargin shi bai isa yawa kansa ba dole akwai wanda ya bashi ko akwai wanda ya tsaya masa duka wannan haramun ne wala tanajashu kar ku dinga yin magudi daga annajishu da shari'a ce wa huwa ziyadatu fiskil ati shi ne ƙari cikin kuɗin haja kayan sayarwa lali ragabatin ba don yana kwaɗin saya ba wani ya zo yana ciniki sai ya zo ya ce in ba zai saya ba ni na ƙara kaza kuma ya yi wannan ƙarin ne lali ragabatin ba don yana kwaɗayin abun ba a bali da ya gurra gairahu don ya yi ruɗu waninsa ya yaudari wani ya faɗa ya saya da wannan farashin da shi ya taya wa ya kada'ahu kawai dan ya yaudare shi ne to wannan shi ne ake sai masa at-tanajus shi ne magudi a wajen ciniki ko kuma a ce kore akwai akwai yan kore za su zo su taya da tsada amma ba saya za su ba don wani ya fada ya saya a wannan farashin da suka taya shi ne at-tanajus haramun manzo Allah ya ce kunu ibadallahi ikwana su zamanto bayin Allah yan uwan juna kamar uwa ɗaya uba ɗaya ba jin haushin juna babu wa juna hasada babu juya wa juna baya wa fi a cikin wata ruwaya dai manzon Allah ya ce la ta qada kar ku yanke zumuncin da yake tsakanin wala ta dabaru kar ku juya wa juna baya wala ta bagadu kar ku dinga yin gaba wala ta hasadu kar ku dinga yi wa juna hasada wa kunu ibadallahi ikhwana a wannan ruwaya an gabatar da la an jike ka la ta hasadu a waccan kuma an gabatar da la ta hasadu to duka lafuzan dai suna caccanjawa a ruwayoyi mabambanta wa fi ruwayati a cikin wata ruwaya manzo Allah ya ce wala ta hajaru kar ku kaurace wa juna daga alhijran kenan kar ku kaurace wa juna a dalilin wani sabani da ya faru a tsakanin wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kuma kada shashi ya yi ciniki a kan cinikin shashi don mutum ya fara cinikin wani gida ko wani fili ko wata gona ko wata dabba ko wata sil'a dai haja daga cikin hajoji na kasuwa to in dai ya fara ciniki kun fara daidaitawa to haramun ne kai ka zo ka tsara kuɗi domin ka kwace wannan cinikin ka biya shi da ciniki akan ciniki amma a fukaha sun ce musamman a fiƙo malikiya wa zalika idza rakana wa taqaraba haramcin da aka yi na ciniki akan ciniki idan sun kusa daidaitawa kamar misali mai sayarwa ya ce kudin hajarsa dubu goma shi mai saya ya ce dubu biyar to a wannan lokacin za ka iya zuwa ka ce in ba zai saya ba ni zan saya saboda tsakanin dubu biyar da dubu goma akwai lata babu daidaitawa ko shi ya sa mai risala ta lafi awwal tasa'uli ba a cikin farkon tayin ba a farkon tayin ka mutum goma ma ya halatta su yi cinikin abu ɗaya amma lokacin da aka karkata zuwa ga ɗaya saboda ya ba da farashin da ake nema ana so a sallama masa to bai halatta kai ka zo ka ce ka ƙara kaza a kai ba shi ne ciniki akan ciniki rawahu muslimin imam muslim ya rawaici wannan hadisi bi kulli hadhihi riwayat da dukkan waɗannan ruwayoyi da kadimin karanta mabambanta dukkan su musulun ya rawaice su warwal bukhari yu aksaraha amma shi imam buhari ya rawaice mafi yawan ruwayoyin sun kai guda biyar ko shida to bukhari akalla yana da guda hudu a cikin waɗannan wanda ya ittifaki da musulun a cikin su amma waɗannan da muka da muka karanta gaba ɗayan su ruwayar imamu musulun wa an mu'awiyah radiyallahu anhu qala har wata daga sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya kala masa yadda ya ce sami'tu rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuli yana cewa innaka cewa kai musulmi in tabata auratul muslimina idan ka bibiyi tsiraicin musulmi bi ma'ana kana so sai ka gano laifin da suke aikatawa duk mutumin da bai bayyana laifinsa a fili ba to bai halatta kai ka sa ido ka dinga bibiyar ka sai ka gano laifin da yake aikatawa wannan fa tsakanin talakawa a junansu amma hukuma tana da hurumi da yanci idan ana barna a wani guri an je an kuya a wani gida ana shan giya ko ana neman mata ko ana caca to haƙƙi ne akan ta ita ta sa ɗan leƙen asiri su je su binciko inda ake wannan barnar da ku domin ta hana domin aka bar barna tun ana yin ta a ɓoye to za ta yaɗu za a ɓata ƴaƴan musulmi amma tsakani na da kai talaka ɗan uwana kana talaka ina talaka kuma na dinga bibiyar ka sai na gano wani aibi ko laifin da kake aikata wannan haramun dan manzo Allah yana gaya wa Muawwid ibn Abi Sufyan ne shi kadai ba yana gaya wa dukkan al'umma ba yace in tabata auratul muslimina in kace zaka bibi tsiraicin musulmi to afsatahum zaka bata suka ce duk musulmi mutanen banza ne saboda su ba annabawa bane ba ba mala'iku bane ballantana a ce ba za su yi laifi ba kowa da irin kuskurensa da irin laifinsa saboda haka ka rufe idanka ga barin ganin laifin musulmi ka dinga ganin alherinsu ba sharrinsu ba in ka ce za ka bibiyi tsanancin mutane to gaba ɗaya za ka ɓata suka ce dukkansu babu mutumin kirki au ko kuma shakku minar rawu manzo Allah cewa a fusattahum ko kuma cewa kitta an tufsidahum sai ka kusa ka ɓata su sai ka kusa ka ce duk mutanen banza ne hadisun sahihu wannan hadisi ne ingantacce rawahu abu dauda bi isnadin sahihi imam abu dauda shi rawace da isnadi wanda ke ingantacce kaga aka ji dan tsaya daga waje saboda haske dan tsaya daga waje da iska tsaya daga waje can wa an ibn mas'ud har wato daga sayyidina abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu annahu utiya bi rajulin annahu shi lamarin yanda yake utiya bi rajulin an zo da wani mutum wajen manzon Allah an kamo shi an kawo shi gaban manzon Allah fa kila lahu sai aka ce wa manzon Allah haza fulanu ya rasulullah wannan wane ne wannan wane kenan to kudaru lihiyatu a lokacin jemunsa tana diga kamran da giya ya sha giya ya yi tatil a zamanin manzon Allah a garin Madina kuma yana musulmi ya shawo giya saboda shan da ya yi mata da yawa har gemu sai yana iga faƙala sai manzan Allah ya ce a so ba wajen manzan Allah ba ne wato asali da daga ibn mas'ud afwan wa ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud ne Allah ya kara masa yadda annahu cewa shi ibn mas'ud utiya bi rajulin an zo masa da wani mutum yana nuna bayan wafatin manzon Allah a matsayinsa na sahabin manzon Allah muhajiri daga cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin sai aka kamo wani mutum a gidan jiya aka zo masa da shi fakin lahu sai aka ce masa haza kulanu wannan wane kenan taqduru lihiyatuhu kamran a lokacin jemunsa tana diga da jiya faƙala sai ibnu mas'udin yace inna mu yana nufin mu sahabbai a zamanin manzon Allah kadunu hila haƙiƙa an yi mana hani an tajassusi da bibiyar tsiraicin mutane duk da mutumin nan ba da ya shawo fitowa ya yi layi yana tangaɗi kuka same shi ba zuwa kuka yi har mashaya inda ya je ya ɓoye yana sha kuka kamo shi to mu an hana mu tajassusi in sahabi yake maka nuhila an hane mu to yana nufin manzon Allah ne ya hana amma in wani tabi'i ne fa ko tabi'u tabi'i na to wannan sai ka tambaya wa ya hana su amma in sahabin manzon Allah ne yake maka umirna ko nuhina to kawai wannan hadisi ne daga manzon Allah sai dai kawai a duba sanadi in sanadi ya inganta kawai hadisi ya inganta tunda yake an hane mu an tajassusi ga binciken aibu mutane wai yana nufin manzon Allah ya hana su bin diddigin tsiraicin mutane da laifukan da mutane suke aikatawa sai yace walakin sai dai in ya zahar lana shay'un in ya bayyana mana wani abu a fili jiyan nan da a fili ya zo ya shata ko ya ko ya zauna yana yin caca a fili to na akubu bihi za mu kama shi kuma mu hukunta shi amma tun da ya ya kuya to wannan ba ruwanmu da shi ba a sa mu mu je mu yi bincike mu gano laifin da mutum yake aikatawa kaga wannan hukunci ne tun daga manzon Allah tun da sahabi ne yake ba da wannan hukunci saboda haka bai halatta mutum ya dinga bibiyar tsarekin dan uwansa musulmi ba sai ya gano aibinsa ko laifin da yake aikatawa amma in ya bayyana a fili to wannan shi ne ya tona kansa a fili babu laifi kuma ka kai shi kara a zo a kama shi a hukunta shi hadisu sahihi wannan hadisi ne ingantacce rawahu abu dauda bi isnadin imam abu dauda ne ya rawace shi da isnadin sa ala shaqq bukhari wa muslim abu sa sharadin da bukhari da muslim suke riwayar hadisi kaga hadisin ya inganta kenan bayan kuma inganci ga sharaɗin Bukhari da Muslim ya cika sharaɗin hadisi a wajen Bukhari da Muslim. Wannan babi a nan ya tsare. Babu nahyi an zanni su idil musulmina min gari darurati. Wannan kuma babi ne da yake hani game da yin mummunan zato ga musulmai. Min gari darura ba tare da wata larura da ta sa dole sai an musu wannan mummunan zato ba. Aka kawai musulmi ka dinga masa mummunan zato haramun. قال الله تعالى الله تعالى ياتي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة لتك بعد غسكيا اجتنبوا كثيرا من الظن كن يسنسم في يوا دغمومون زتو إن بعض الظن للي ونشاش زتو اسم الذنبين yace inna kullu zanni ba saboda akwai zannujul mu'minina khairan in zato na alheri ne wannan abin da ake nema kenan manzo Allah ya ce ku yi wa muminai kyakkyawan zato na alheri to ba a bazan a nan ana nufin mummunan zato zunubi ne kuma ko da mutum yana aikata wannan abin da kake masa zaton in dai bai bayyana ba bai bayyana a fili ba zato kake yi to idan ka furta wannan abin da kake zato ka aikata zunubi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce iyakum wazanna ina muku kashedi akan mummunan zato fa inda maza Allah yana kashedi to yana nuni ne ga mummunan zato amma da cewa yayi alaikum bizanni to wannan kuma kyakkyawa ne ina horon ku da ku yi wa musulmi kyakkyawan zato amma tun da yake iyakum na kashedi ina muku gargadi ina muku kashedi wazanni akan mummunan zato fa inna zanna domin shi mummunan zato aka zabul hadis shi ne mafi ƙaryar zance ya kuma abin da ya bayyana a fili na ƙarya domin wancan ya bayyana kowa ya sani kowa ya san irin mu'amala da zai da wannan makaryacin amma wannan abin bai bayyana ba kai ne kake masa wannan mummunan zaton to shi ne aka zabul hadis ina fata an gane ya kawo af'alu tafdil akzabu kamar akbaru kabiru da akbaru ka gane ai to aka zabu shi da mafi ƙaryar alhadisi zance wannan hadisi mutabaqun alai babu tahrimi ihtiqarul muslim wannan kuma babi ne da zai gaya mana haramcin walakanta musulmi duk inda musulmi yake abin girmamawa ne bai halatta musulmi ya walakanta dan uwansa musulmi ba dun karanta dai bi hasbi imri'in min sharri an yi haƙira akahul muslim dama mun karanta wannan hadisin a baya to amma a nan malam ya ware masa baji na musamman saboda yawancin mutane suna ɗabi'antuwa da irin wannan ɗabi'a ta wulaƙanta musulmi don sun fi shi matsayi ko sun fi shi kuɗi ko sun fi shi asali sai su ɗauke shi kawai ba komai ba su dinga masa kallon reni ko su gaya masa bakar magana ko su dinga kyamarsa saboda kawai suna wulaƙanta shi wannan haramun ne Allah ya haramta قال الله تعالى Allah Ta'ala ya ce. ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya la yasar qaumun min qauli kada wasu mu wato kada wasu mutane su yi izgilanci ga wasu mutane qaumun wasu mutane da kashi da ma'arifa ba shi yake nuna kowaɗanne irin mutane la yasar kar su yi izgilanci min qaumin ga wasu mutane asa ya kusata an ya kunu waɗanda ake izgilanci su kasance khairan su ne mafi alheri a wajen Allah minhum daga wanda suke izgilanci kuma yawanci haka ne ke kasancewa dan Allah ya baka matsayi ko ya baka dukiya ba sai ke nuna Allah ya fi kanka akan wanda ya hana wannan matsayin ko dukiyar ba zai iya yiwuwa wanda kake walakantawan kake ganin sa a walakance a wajen Allah ya fi ka daraja saboda yanzu muka gama hadisi a taqwa hahuna tsoron Allah a zuciyarki in ya fi ka tsoron Allah inna akramakum inda Allah a tukaku mafi girman ku a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah saboda haka la yasar qawlun min qawlin kada mutane su izgilanci ga wasu mutane asa ya kuhata an yakunu waɗanda ake wa izgilancin su kasance kaira mafi alheri minhum daga masu izgilancin wala nisa'un haka nan kada mataye su yi izgilanci min nisa'in ga wasu mataye asa ya kusata an yakunna waɗanda ake wa izgilancin su kasance khairan mafi alheri minhunna daga masu izgilanci wala tajlidu anfusakum Allah ya karku yi zurɗan kawunan ku abu da ce masa allamru shine cin naman mutum ko maganarsa a bayan idansa ko a nuna shi a yi zancensa wala tanabazu bil alqabi kuma kar ku dinga jifan junan ku da munanan laqabi kamar kai dan iska kai shege kai kafiri da sunaye munana ko da kuma da sunan mutum ne ana gaya masa a zamanin jahiliya ko kafin ya musulunta ko a lokacin yana fasiki kafin ya shirya to idan ya tuba ya zama mutumin kirki kar ka tsara kiransa da wannan mummunan sunan wala tanabazu bil alqabi kan ku dinga jifan juna da mummunan laƙabi Allah ce bi isar ismul fusuku sunan fasikanci yayi muni ba da imani bayan imani idan mutum yana fasiki yana amsa wannan sunan to lokacin da ya zo ya zama mumini bai halatta ka gaya masa wannan sunan ba domin Allah ce bi isar ismul fusuku sir da sunan fasikanci ba da imani bayan imani wannan lalle duk wanda bai tuba ba daga kiran dan uwansa musulmi da suna na fasikanci فأولئك هم الظالمون ولم ننسون ما تظالم تركاونا وقال تعالى الله تعالى يا شيء ويل لكل همزة لمزة tsananin azaba ya tabbata da dukkan wata rai humazatin mai yin yaface dumazatin mai yin zumbi ina fata an gane wanda zai sigina da ido ya nuna wani shine shine humaza lumaza kuma wanda zai yi nuni da hannu duka haramun ne Allah ya haramta mai aikata wannan in bai tuba ba to Allah zai azabtar da shi a ranar lahira domin da shari'a yake wakila al-humazatu shine mani'ita da kasri a'rabin nas mutumin da ya saba karya mutuncin mutane yana cin mutuncin su a gaban idan su wallu maza mani'ita da da'adan da ya saba da shuka fihim cikin mutane a bayan idan su duka kowanne haramun ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء بحسب امرئ من الشر يا داومنا da wancan hadisi mai tsawo na Imam Muslim ya ishi mutum sharri an yi hakira a sahun muslim ya walakanta dan uwansa musulmi in dai mutum ya neman sharri ga kansa to in ya walakanta dan uwansa musulmi ya gama nema wa kansa sharri رواه مسلم وقد سبق قريبا الحقيقة wannan hadisi ya gabata a kusa da muka wuce bi tsuli da tsawon sa gaba daya saboda haka nan malam ba sai ya maimaita shi gaba daya ba sai ya yanko mana iya mahallu shahi wa ali ibn mas'ud har wata daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu qala ibn mas'ud ya ce la yadkhulu jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr la yadkhulul jannata ba zai taba shiga aljanna ba man fi qalbihi wanda a cikin zuciyarsa misqalu zarratu akwai misalin ƙwayar zarra min kibrin na girman kai girman kai ko yaya ne yana hana musulmi shiga aljanna sai an kai shi wuta an babbaka shi an kone girman kan nan ya fita daga cikin zuciyar sannan a wanke shi a sashi a aljanna in yana da aikin da zai kai shi aljanna faqala rajulun sai wani mutum yace innan rajula to ya rasulallahi shi ai mutum dan adam a ɗabi'arsa yuhibbu yana so an ya kuna sauƙuhu hasanan tufafinsa da zama mai kyau yana so ya ɗinka shadda ko moyal mai kyau ya wanke ya sa su taci ya goge wa na'aluhu hasana yana so takalminsa ya zama mai kyau shi wancan ya ɗauka cewa girman kan a cikin sutura yake ko a cikin kaman na zahiri فقال في من الله إن الله جميل يحب الجمال شي الله kyakkyawa ne kuma yana son ado yin ado da kwalliya abu ne mai kyau Allah yana so domin Allah kyakkyawa ne kuma yana son ado abinda kake tunani shine girman kai ba shine girman kai ba sai ce alkibru abinda ake ce masa girman kai badrul haqqi kin gaskiya ka gane ai saboda wanda ya zo da gaskiyan kai kaskantacce ne a wajenka ya kamar kai wani zai ma gyara kamar kai wani zai faɗi abin da kai baka san shi ba kamar wani a can shi ne zai zo da abu kaza kuma na karɓa wannan shi ne girman kai ba a jikin riga ko a hula ko a takalmi ko a waya ko a agogo yake ba a'a kin gaskiya shi ne girman kai wa gamdun nasi da kuma walaƙanta mutane kin gaskiya da kuma walaƙanta mutane in kaga mutum ya ƙi karɓar magana a wajen mutum dan ya walaina shi ne ya walaƙanta shi amma da wanda yake ganin girmansa ne ko ba daidai ya faɗa ba yace haka ne alaji ko akwai yan biri ba huna yawan mu bare bane duk abin da alaji ya faɗa gaskiya ne haka ne alaji to amma in ya rena mutum ko gaskiyar ya zo da ita ba zai karɓa ba to wannan shine girman kai badarul haƙiƙin gaskiya wa gamtun nasu da walaƙanta mutane rawahu muslimun wa ma'ana badarul haƙi imamun nawa yace ma'anar kin gaskiya shine dafu tunkuɗe gaskiya idan ta zo ya tunkuɗe ta ya ture ta ya ƙi karɓar ta saboda ya rena wanda ya zo da ita wa gamtuhum abu na ke masa gamtun nas shine intikaruhum walaƙanta mutane saboda ya rena shi ya walaƙanta shi ba zai karɓi gaskiya a hannunsa wa kan sabaka bayanu imamu nawa yace haƙiƙa bayanin wannan hadisi ya gabata bi awdaha da mafi bayyanar fassara min haza daga wannan fassarar da nayi anan nan ya fassara ne dafuhu da kuma ihtiqaruhu to amma bayanin fassara sa cikakke ya gabata fi babin kibri a cikin babin haramcin gilman kai wanda muka karanta shi bara wa an jundub ibn abdullahi radiyallahu anhu an rota daga dundubu dan abdullahi Allah kala masa yadda kala ya ce kala rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kala rajulun wani mutum ya ce wato daga cikin al'umma da ta gabata a zamanin banu isra'ila mazala yana hakaito labarin wani mutum da aka yi a zamanin banu isra'ila saboda ya rena wani ya ce wallahi la yaghfirullahu li fulani wai ya rantse da Allah Allah ba zai taba gafartawa wannan فقال الله عز وجل سي الله يي النبي wannan zamanin wahayi yace man zallazi ya ta'alla alayya wane ne wanda yake yin rantsuwa a kaina yake rantsuwa wai bazan gafarta wa wani ba ya ta'alla din nan kamar ya halifu ne daga al'ila'u wane ne yake yin rantsuwa akan aikin da nawa ne shi da gafara yake rantsewa Allah a gafira li fulani wai ba zan taba gafarta wa wani ba sai Allah ya ce inni qad gafartu lahu to a gaya maka lalle ni na gafarta wa wani wa ahbattu amalaka kai kuma da kace ba zan gafarta masa ba na rusa aikin me ya jawo wannan saboda ya rena wani yana ganin laifin da wani yake bai da matsayin da Allah zai yafe masa wala kanta musulmi shi ya jawo masa wannan kuma Allah tun da ya faɗa haka ba zai taɓa karɓan aikinsa ba kaga ya taɓe duniya da lahira to ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji duk halin da mutum yake ciki in ba za ka masa nasiha ba ba za ka masa addu'a Allah ya shirye shi ba to karka ce wani ya halaka ko wani dan wuta ne ko wani kaza ne ba ruwanka karka shiga tsakanin bawa da ubangiji duk abin da yake in dai musulmi ne yana sallah to ka masa fatan alheri in yana wani abin da bai dace ba in za ka iya ka masa nasiha in ba matsayin ka bane ka masa fatan alheri Allah ya shirye shi amma kar ka bai masa kauna tsakaninka da ubangiji rawahu muslim babu nahi an izhari shamatati bil muslim wannan babi ne da yake mana bayanin hani game da bayyana murna da wani bala'in da ya afka wa musulmi shine ashamata ko da kuma abokin gabanka ne yana gaba da kai to haramun ne in wani bala'i ya afka masa ka yi dariya a gabansa ka nuna farin cikin ka da murna yawa zuciya ta dan adam kam dole ne in mutum yana gaba da kai in wani bala'i ya fada masa sai ka ji daɗi a ran wannan kam bayan da ka iya amma bayyanawa shine abin da ake gaya maka an izhari shamatati bayyana shamata farin ciki da bala'in da ya afka wa musulmi wannan kam haramun ne. Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikwatu wannan ayar ta ƙara biyo mu har wannan babu lalle fa su mu'minai ɗan uwan juna ne to abin da aka sani kuwa tsakanin ‘yan uwa idan bala'i ya afka wa ɗan uwa ka taya shi bakin ciki ba ka yi murna da bala'in da ya same shi wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce innal ladina yuhibbun an tashi alfahishat lallai waɗanda suke son alfahasha ta dinga yaduwa fil ladina amanu cikin waɗanda suka ba da gaskiya wannan hadisi a wannan aya ta sauka ne cikin kazafin da aka yi wa Aisha a hadisul ifki da Allah ya wanke ta daga ƙazafin da aka yi mata, to sai ya jawo kan masu yaɗa wannan jita-jitan, tun daga munafukan da suka ci zancen da kuma wasu daga cikin muminai masu launin imani da suka ɗauki jita-jitan suke yaɗawa. To Allah ya ce lalle waɗanda suke yaɗa alfahasha cikin waɗanda suka yi imani, lahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi ya tabbata gare su duniya a nan duniya. saboda kowannen su sai da aka masa bulala tamanin tamanin haddin kazafi saboda sun yi wa sayyidatu Aisha da Safwa da kazafin zina azaba mai radadi ya tabbata gare su duniya a nan duniya shi da haddin kazafi wal akhirah da kuma a ranar lahira Allah zai sa su a wuta in ba su tuba ba wa an wasilata ibn al asqai an rawaito hadisi daga wasilatu dan asqai radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tuzhiri shamanata li akika kar ka bayyana murna da farin ciki da dan uwanka da wani musiba ko bala'i ya afka masa fa yarhamuhu Allah shi sai Allah ya ji kansa wannan bala'i ko musibar ta zame masa kafara Allah ya karbe shi ya yafe masa ya ji kansa wa yabtali ka kuma kai ya jarrabe ka da irin bala'in da ya dora masa shine sharrin bayyana farin ciki da bala'in da ya afka wa musulmi in kana yin wannan to kai ma sai an jarabe ka da irin wannan bala'i rawahu turmuzi wa qala hadithu hasan wa fil babi hadithu abi hurairah ta as-sabiq a cikin wannan babi na hani ga bayyana shammata ga musulmi akwai hadisi na abu hurairah wanda ya gabata shi babi tajassus a cikin babin nan na binciken tsiraicin musulmi da manzo Allah ce kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu dukkan musulmi haramun ne akan dan wasa musulmi ya damu ya zubar da jininsa wa irzu ko ya ci mutuncinsa wa maluhu ko ya cinye masa dukiya ta hanyar haramu saboda haka ka bayyana shammatar ga dan wasa musulmi ai cin mutunci bala'i ya same shi kana mar dariya ai ka ci mutuncinsa kuma manzo Allah ya gaya maka cin mutuncin musulmi haramun babu tahrimi qali fil ansabi sajida wannan babu zai mana bayanin haramcin suka cikin nasabobin mutane dangantaka ta mutane a sabita wata take matabbaciya ma'ana nasabarsa tabbatacciya ce shi ba ɗan zina bane shi ba ɗan shege bane yana da uwa da uba ta hanyar aure aka same shi amma iyayen sai suka zama a rayuwar duniya kamar kaskantattu ne misali ko a ce masu saɓon Allah ko mashaya ne ko ƙarayi ne ko kuma a ce a talaka ne gyartai ne ko makeri ne ko wanzami ko labin makamancin wannan ko mahaushi kasu akwai masu ɗabi'a ce ta mutane daga abu ya faru ha wannan ɗan gidan mahauta ne ko a ce wannan ɗan gidan makera ne to wannan haramun ne kana sukar nasabarsa alhali nasabarsa a sabita matabbaciya ce fi zahiri shari'a zahirin shari'a shi ba ɗan shege ba ne aure aka yi aka aife shi to duk wani abu da ya faru da nasabarsa kar ka zage shi da ita ina fata an gane saboda shi ba shi yayi wancan abun ba ba shi yace Allah ya fito da shi a jinin mahauta ko masaka ko makera ko gyartai ko ɗan giya ko barayi ko ɗan kaca ba yawwa shi din tunda shi ba shi bane ina fata an gane to haramun ne kai suka cikin nasabar in dai nasabar sabita ce fi zahirin shari'a zahirin shari'a to ba ka da bakin zagin mutum saboda wannan akwai sanda abu zarri nirgifari ka duba matsayin abu zarrin fa wanda manzon Allah ya ce ma azallatil khadara'u wa ma aqallatil gabara'u misla abi zarri yace saman nan ba ta yi wa wani mutum inuwa ba ƙasa ba ta ɗauki wani mutum ba mafi gaskiya fiye da abu zarri amma duk da haka lokacin da wani abu ya haɗa abu zarin da wani mutum sai ya soki nasabarsa manzo Allah yake innaka imru'un fika jahiliya yake kai mutum ne har yanzu akwai sauran jahiliya tare da kai ana zancen musulunci imani manzo Allah ya bayyana wa yake zancen iyayensa kaza ne iyayensa kaza ne a addini shi ya shafe wannan in wannan za a bi duk sahabban manzo Allah ai sai a soke su dai ɗaya ne wanda in shi bai bauta gunki ba ubansa ya ya bauta gunki dai ɗaya ne in shi in shi bai sha giya ba ubansa ya sha ko kakansa ya sha dai ɗaya ne in shi bai yi zina ba ko kisan kai to iyayensa sun yi to tunda musulunci ya zo duk ya wanke wancan karkatan ai sai a fuskanci gaba to duk wanda yake dawo da irin wannan ɗabi'a ta jahiliya to ya aikata haramun za mu ji hukuncinsa a cikin addinin musulunci qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati waɗanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bi zai maka zabu ba tare da wani laifin da suka aikata ba wannan shi yake nuna maka dan kaza gina sabbata laifinsa ne ai ai ba shi aikata ba ka kaddara ko dan zinan ne ka zage shi da cewa uwarsa karuwa ko zina aka aka haife shi shin shi yake ai zina a haife shi shi ya aikata shi ya fito da kansa shege to ka zage shi bigari maktasabu ba tare da abin da ya aikata ba to duk wanda ya cutar da mummune da irin wannan fakari da maluku mutanen hakika sun ɗauki kiran ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi mabayyani وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يا شيء اثنتان dabi'o'i guda biyu fil nasu a cikin mutane kuma bihim kufurin wannan dabi'o'i guda biyu kufurin kafirci ne bihim ga mutane duk mai yin su wannan dabi'a za ta kai shi ga kafirci na farko shine at-ta'alu fil nasabi suka cikin nasabar mutane in za ka yi da mutum ka yi kai da shi amma kar ka haɗa da iyayen suka cikin nasaba to yana jawo kafirci ga mai yin wannan wanne ya haɗu da kururuwa ko kukan mutuwa alal mai ga mamaci in mutum ya mutu a dinga ihu ana kururuwa wannan ma yana jawo kafirci ga mai yi rawahu muslimun imam muslim ya rawance shi babu nahi an rikishi wal kida'i wannan babi ne da zai mana bayanin hani da aka yi amurki shi ga magudi wajen ciniki shine tuɗan ya tsoho da sabo ina fata an gane masu sai da haja in suna da wani kaya da ya rike musu ya ya tsufa musamman masu au za a juye buhun wake mai kwari sai a kawo kuma sabon wake na bana sai a gauraya kuma a mai da shi a sabon buhu a ɗinki a sai da shi a matsayin sabo wanda shi ne algush ko nono a ƙara masa ruwa ko nama a sa shi a ruwa ya kumbura in an ɗora a sikeli ya ƙara nauyi ko in an yanka ya yawa duka wannan algishu ne wani fida'i da kuma yaudara wajen ciniki shi ne kamar koraɗin kenan ƙala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wallazina yuzuna al-mu'minina wannan ayat ta ƙara jomuna saboda duk mai algush yana cutar da mu'minai mai yin yaudara ko yin kore a cikin ciniki yana cutar da muminai duk wanda yake cutar da muminai maza wal muminati da muminai mata bi ghairil maktasabu ba tare da wani laifi da suka aikata ba wa qadihi da malu hakika sun dauki bauta ne kiran ƙarya da isman mubina da zunubi mabayyani wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi yaqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace man hamala alaina السلاح من حمل علينا السلاح duk wanda ya ɗauki makami a kanmu zai yaƙe mu to fa laysa minna baya tare da ko da shugabanni su zama azzalimai sun zama fasikai suna cutar da al'umma to haramun ne kai ka zama ɗan tawaye ka ɗauki makami ka ce za ka yaƙi shugaba shine ma'anar hadisi man hamala alaina silaha duk wanda ya ɗauki makami a kanmu zai yaƙe mu falaisa mina baya tare da mu a lokacin shi ba musulmi ba wa man gashana duk wanda ya mana algush dama hausa suna ta algush ko algishu ne asali bi kasirin gaini amma hausa suna faɗinsa da dammu da damma algush suke cewa ko algishu ne man gashana duk wanda ya mana algush a wato a wajen haja da ake sayarwa falaisa mina baya tare da mu kaga ya haɗa matsayin ɗan tawaye mai ɗaukar makami na yaƙar musulmi da wanda a kasuwa yake cuɗanya tsoho da sabo ko kyakkyawa da mummuna wannan hadisi rawahu muslimun wa fi riwayatin lahu cikin wata riwaya ta imamu muslim anna rasulullahi abu hurairah yake hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marra ala suburati da'ami ya wuce ta wajen wani taiki na abinci ai mun san taiki ba ko a yanzu ka ce wani bahu da ake zuba gari ake auna ba kamar yan mata masu da garin masara ko garin laushi da garin biski to manzo Allah ya zo wucewa sai tarar da irin wannan subura taiki da aka zuba gari ana sayarwa fa adkhala yadahu manzo Allah sai shigar da hannunsa fiya a cikin wannan taikin ya sa hannunsa ya nutsar da hannunsa a cikin garin fanalat asabi'uhu balalan asabi'uhu ɗan yatsun manzon Allah fanalat balalan sai ta gamu da danshi da ya sa a cikin sai a cikin garin a jike ta sama garin a bushe jikakken gari ne ɗanye aka zuba bushashe a sama da yake shi maza Allah ka san kashifi ne Allah yana nuna masa har azabu da ake na cikin kabari ma Allah yana nuna masa ballantana wani gari da kai rufa rufa ka zuba bushashen gari a sama ya zo wucewa kawai sai ya ratse ya ya sa hannunsa a cikin wannan gari kawai sai da ya ciro hannunsa kawai gashi dan shi a jikin hannunsa fa qala manzo Allah yake ma haza ya sahiba da'an me wannan nake gani ya kai ma abocin abinci ya nuna masa dan shi yace ma haza ya sahiba da'am me wannan ya kai ne sai da abinci qala sai yace asabatu sama'u ruwan sama ne ya same shi ruwan sama haka ya jika shi ana ana kiran min babu tasmiyati shay bi ismi makani daga babu ambatan abu da sunan gurinsa yana nufin asabatu ma'u sama'i ruwan sama ne ya same shi yake asabatu sama kamar faɗin Allah da yake yurkili sama'a alaikum midrara yace zai aiko muku sama in sama aka sako za mu rayu to amma ana nufin yursil ma as-sama'i idan kuka bi Allah kuka istighfari to zai sako muku ruwan sama sai yace yursil sama to anan ma a wannan duga yace asabatu sama sama ce ta same shi ai ruwan sama ne ya zuba a kansa ya rasulullahi kala sai manzo Allah har yanzu manzo Allah bai bar tuhumar sa ba yace a fala da altahu fawqa ta'alu to shin ba ka sanya danyen a saman abincin ba hatta ya rahu nasu har mutane su ga danyen duk wanda zai saya ya san danye ya saya amma ka lullube su da bushashe sai ka auna ka kamfato ka zuba mutum sai ya zai ga danye ya saya to ka ga wannan shine ainihin algushu gari ne a bushe aka kara masa ruwa to ina kuma wanda ya kara wa nono ruwa ina wanda kuma ya cuɗanya tsoho da sabo ko mai tsutsa da mara tsutsa ya sai da shi a matsayin kuma kyakkyawa wannan shine ainihin algushi kuma wannan kusan shi ne abin da yake faruwa a yanzu masu guba shinkafa ba za su bari ta bushe ba daga an guma ta ɗanyarta haka za a zo in ka sa ta a tukunya ba wani kumburin da za ta yi saboda ba ta bushe ba tana kumbure ba ta da auki haka nan masu nika garin masara na laushi da garin biski yawanci ba sa bari ya bushe haka suke zuwa su sai da shi yana ɗanye to wannan duka algushi ne afala da alta fawqa da'ani hatta yarahu an-nas manzo Allah yake shin ba ka sanya ɗanyen a saman abincin ba yadda mutane za su gani kowa ya saye shi da halinsa to anan yake man gasha na fa laysa min duk wanda ya mana algushi baya tare da mu duk wanda ya mana algushi a wajen kasuwanci to baya tare da manzon Allah to yanzu haka muke a kasuwancin muna kiyayewa ba ma cuɗan ya tsoho da sabo ko mummuna da kyakkyawa ko mai tuba da mara tuba to duk wanda yake yin wannan kare ya tsammani yana tare da manzon Allah sai an je lahira mutum zai gane kulansa lokacin da za a zo liwa alhamdu karkashin tutar manzon Allah sai ya zo a kore shi ko sai an zo shan ruwan tamkin alkausara manzon Allah yana wannan al'umma ta ne mala'iku za cewa ai baka san abin da ya bane a bayan ka ya rasulullahi duk wannan ƙananan laifukan da muke renawa su ne za su zame mana matsala a ranar tashin alkiyama ya zama wajibi tun a duniya mu gyara mu tuba wa anhu daga Abu Huraira da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tanajashu kar ku dinga yin maguɗi wajen ciniki at-tanafishu shine dai kamar kore da yaudarar mutum a cikin ciniki muttafaqun alayhi wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil najish yayi hani ga barin annabi shine magudi ko kore a cikin ciniki imam siddiq ya ce za da daru kudini wal baihaqi a ruwayar imam daru kudini da imam baihaqi akwai kani manzon Allah yake summa wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi inni ukudi wa ana yaudara ta a cikin ciniki wani mutum ne ya zama shi kamar ba yi da wayo bai iya ciniki ba duk sanda ya zo ciniki sai a doshi hancin sai ya zo gida daga baya abin ya bayyana cewa an doshi hancin to abin sai ya dame shi sai zo wajen manzon Allah ya kawo ƙara sai manzon Allah ya ce man baya ata duk wanda za ka yi ciniki da shi nan gaba fa kulka sai masa la kilaba ta babu yaudara annajishu da alkilaba duk abu ɗaya ne ko kuma ka ce babu dukan hanci shi ne abin da muka fi sani to wannan cinikin da kasar ba dukan hanci in ya ce eh ba dukan hanci to ka saya ina fata an gane sai manzo Allah ce kuma anta bil kiyari fi kulli filatin ibta'ataha salasa layali sannan idan ka faɗi wannan kuma mai ciniki ya sayar maka akan sharaɗin babu dukan hanci to an ta bil shiyari kana da zaɓi na tabbatar da cinikin nan ko warware cinikin nan fi kulli sanadin cikin dukkan wata haja ibta'ata ha da kasaye ta da wannan sharadin to kana da zaɓi salasa lalin kwana uku in ka je gida kwana ɗaya kwana biyu kafin kwana uku in ka ga cewa an bigi hancinka to za ka dawo masa da kayansa ya mayar ma kuɗinka saboda dama ka yi sharaɗi ka ce lakila bata kuma ya sayar maka a haka kuma daga baya da kaje kaga an doki hancin ka to za ka iya dawowa da wannan hajar a bayar maka kudin ka manzo Allah ta fa'in radita idan ka yadda da ita kaga ba a doki hancin ka ba a cikin kwana uku nan fa amsik ka rike kayan ka ciniki ya tabbata in kaga kuma an doki hancin ka to kana iya komawa ka mayar a baka kudin ka to fa bakiya wannan sahabi haka ya wanzu a garin Madina duk abin da zai saya sai ya ce to la kilabata in ka yadda sannan ka sayar masa kuma in ya je ya ga bai masa ba yana da zafi a kwana uku ya dawo ya mayar maka da kayanka ka bashi kuɗin ka hatta adraka zamana usman har sai da mutumin nan ya riski zamanin sayyidina usman wajen shekara talatin bayan hijira kenan fa kana ya kasance idan tara shay'an idan ya sayi wani abu a kasuwa da kila lahu in ya zo gida aka ce masa innaka gubinta fi kai an doki hancin ka ba cikin wannan abu to raja'a zai koma wajen wanda ya sayarwa wato wajen wanda ya sayar masa fa yashhadu lahu rajul idan mutum ya masa wato runto da yake shekaru sun fara nisa akwai da ban san wannan kissa tasa ba na abin da manzo Allah ya gaya masa kuma wasu ma tabi'ai ne to idan aka masa runto zai je ya nemo sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yashhadu lahu rajul min as-sahaba sai wani mutum daga cikin sahabbai ya zo ya bada shaida annan nabi ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama qad ja'alahu bil khiyari salasa manzo Allah fa ya bashi garanti ya bashi zafin kwana uku duk cirikin da yayi fa ya rudda lahu jarahimahu dole mutumin ya mai da masa ɗan kuɗaɗensa ya kalbi kayansa to saboda haka manzo Allah yace masa man baya ata duk wanda kai ciniki da shi ko ba shi maka karanta ba man baya ta faƙun laki labata ko kwanna hannun na jishi ya yi hani hannun na jishi gabanin magudi wa an hukala zakarar rajulu da sauran sallama ko an launi kudau sun biyu to shi ne muka yanzu an gaya manzan Allah wani mutum da ake yaudararsa ake duka hansa a cikin ciniki manzan Allah ta masa man baya ta faƙun laki laba duk wanda kai ciniki da shi to ka sai masa babu yaudara babu dukan hanci wannan hadisi muttafaqun alaihi والكلابة أبدا أكي مثل كلابة بخاء أنا كان قاعد خاء مؤدمة ولا أكي مثل سجن خاصة أمي رواكينا مكسورة أبني وكسرة كلابة وباء موحدة لكما باء ميتوب وتأي كلابة وهي إتسي الخديئة ده الكلابة ده الخديئة ده أبدين شين يودرى متن في كنت نشيكو أدو كانت وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا ذلك سيدنا أبو هريرة الله قال متى يدعي شيء قال رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء من خبب زوجة امرئ duk wanda ya zuga matar mutum sai yaji ko ta nemi saki aw mamluka ko ya zuga bawansa abin mallaka ya zuga bawansa ya gudu ko ya fantare ya daina yi masa aikin bauta to manzo Allah ya fale sa minna baya tare da duk wanda zai zuga matar wani ta daina yi mijinta da'a ko ta gudu gidansu ko ta nemi saki ko kuma bawa abin mallaka ya zuga shi ya daina yi wa ubangijin da ya mallake shi bauta to manzo Allah ya fale sa minna wannan baya tare da rawahu abu dawud kabbaba din nan imamu nawawi ce bi kha'in mu'jama ana rubuta shi da kha'un mu'jama wanda ake masa ɗigo thumma ba'in sannan ba muwahada mai ɗigo ɗaya kuma bar dukarrara a bar maimaitawa khabbaba ba kayyaba ba ba kabbaya ba khabbaba ba'un din mukarrara ta a bar maimaitawa domin kace kayyaba daga abin nan tabewa ne kabbaba biba'in muwahada mukarrara ai abin bi afsadahu ya ɓata masa bawansa daga da'ad da yake masa ko kuma ya ɓata zamantakewa da yake tsakanin ma'aurata wa khada'ahu ya yaudari bawan nan ko ya yaudari matan nan ya zuga ta domin ta fankare wa miji wannan baya tare da al'ummar manzon Allah babu tahrimil gadin wannan babu ne da mana banin haramcin yaudara قال الله تعالى الله تعالى يا شيخ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ya ku waɗanda suka ba da gaskiya an ku bil uqudi su cika dukkan wani alƙawari da kuka kulla daga al'aqadu ne aqadi da kuka kulla tsakaninku da mutane wajibi ne in dai kun imani cika wannan alƙawari warware alƙawarin kaga ya zama saba wa umarnin Allah wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa aufu bil ahd ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ulan lalle alkawari ya kasance abin tambaya ne kuma alkawari iri biyu ne akwai alkawari tsakanin bawa da ubangijinsa akwai alkawari tsakanin bawa da bayin Allah to kowanne alkawari ka ɗauka wajibi ne ka cika wannan alkawarin sawa'un alkawari ne ka ɗauka za ka ba da wani abu to lalle ka cika wannan alkawarin sawa'un a alkawari ka ɗauka na mulki ko na sarauta har kai lantsuwa akan za ka yi adalci to wajibi ka cika wannan alƙawarin domin alƙawari ya zama mas'ula abin tambaya wani abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'ul man kunna fi dabi'o'i guda hudu duk wanda suka kasance a tare da shi kana munafiqan khalisan wannan mutum ya zama munafiki ne tatacce babu gaure in dai ya haɗa ɗabi'o'in nan guda hudu gaba ɗaya suna tare da shi to ya zama cikakken munafiki wa man kana fi khaslatun min hunna wanda kuma wata ɗabi'a ɗaya ce daga cikin guda hudun ta kasance tare da shi kana fi khaslatun min nifaqi to ya kasance akwai wata ɗabi'a ta munafurci guda ɗaya a tare da shi wato a lokacin ba za a ce masa mumini ba saboda ya ɗabi'antu da wata ɗabi'a guda ɗaya ta munafurci in kuma guda biyu a cikin hudun ya hada to shi ma dai yana da ɗabi'o'i guda biyu na munafurci idan uku ya hada yana da ɗabi'o'i uku na munafurci amma ba za a ce masa munafiqan khalisan ba hatta ya da sai ya bar wannan ɗabi'a guda ɗaya ko biyu ko uku da ya ɗabi'a su da ita ta munafurci sannan zai dawo ya zama mumini za a tuni na kana abu na farko shi ne idan aka amince masa kana sai ya ci amana ya yi ha'inci to wannan ɗabi'a ce ta munafukai wai za haddasa idan yana zantar da wani kaza ba sai ya yi ƙarya ƙarya ɗabi'a ce ta munafukai wallahu ya shaɗu innal munafiqina lakazibu wai za a hada idan yayi alƙawari ga dara zai yaudara wannan shine mahallin shayi in ya ɗauki alƙawari ba zai cika ba wannan ɗabi'a ce ta munafukai wai za ka sama idan yayi husuma da wani ya samu saɓani da wani tashin hankali fada ko wani abu na cece kuce fajara sai ya yi fajirci ya yi ta zage-zage da ashare-ashare da kuma baƙaƙen maganganu ko kuma ya dinga haɗa da rantsuwa ta ƙarya ko haƙƙin wani ya haɗa haƙƙinsa da wani yana cewa na sani wata yana cewa na sani idan an zo wajen shari'a ko wajen yin hukunci sai ya rantsuwa ta fajirci akan haƙƙin da ba nasa ba shi ne wa idza ka sama fajara dai yana ɗaukar wannan ma'anonin guda biyu ko dai saɓani haɗa shi da wani ya yi ta ashara ashara da baƙaƙen maganganu ko kuma shari'a ta haɗa shi da wani shi da kusuma in ka ji kusuma abu da ya shafi shari'a a gaban hukuma kamar kasma ni gaje ba abu na ala ba abu ka gane ka ga yace fa hukum baina na bil haqqi wala tushiki abu ne ta hukunci shi ake kai masa abokin shari'a shine al khasm to idza khasa man yana shari'a da wani fajara zai yi rantsuwa ta ƙarya wannan shi ma alama ce ta munafiki to duk wanda ya kai su da wani sajiyoyi guda hudu kana munafiqan khalisan ya zama munafiki ne tatacce tsantsar munafiki amma in ɗaya ya ɗauka ko biyu ko uku ba za a ce maka cikakken munafiki ba amma dai ya ɗabi an da ɗabi'a ta munafukai manzo Allah ya ce hatta ya da ha sai ya barta ya tuba sannan zai dawo cikin ƴan uwansa mu'minai wannan hadisi muttafaqun alai bukhari da muslim suka ittifaqi ga ruwaya wa an ibn mas'ud an rawato daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wa ibn umar da abdullahi dan umar wa anas da anas ibn malik radiyallahu anhum idan Allah ta tabbata gare su su su ukun gaba daya su a su su hudu ma kai saboda akwai ibnu mas'ud akwai ibnu umar su bi ne ga abdullahi ga babansa umar ga kuma anas ibnu malik kaga sun zama sahabbai hudu kenan da aka ambata a cikin wannan hadisi saboda haka yake radiyallahu anhum Allah ya yabe da su gaba daya qalu duka waɗannan sahabbai guda uku suka ce qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bi kulli gajirin liwa'un yawmal qiyama kowanne mayaudari yana da tutar tsara tashin alkiyama duk wani mayaudari da yake yaudara sawa'un shugaba ne yake yaudara talakawansa ko sarki ne yake yaudara talakawansa ko mai kuɗi ne yake yaudara leburorinsa ko da suke karkashinsa ko malami ne yake yaudara almajiransa ko talaka ne yake yaudara talaka dan uwansa duk wani mayaudari yana da tutarsa da za a kafa masa ran tashin alkiyama yuqalu kuma za a dinga nunawa ana cewa hazihi gadratu fulani wannan ita ce yaudarar wani wani wannan tutar da kuka gani tutar wani ce mayaudari muttafaqun alayhi wa anna bi sayyidina al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce bi kulli gadirin liwa'un inda iskihi kowanne mayaudari yana da tutarsa da aka kafa masa inda iskihi a daidai wajen duburarsa iskihi din nan duburhi duk wani mayaudari to za a zo daidai duburarsa ta bayansa kenan a kafa wannan tutar yana jingina a jikinta yau man kiyama ta tashin alkiyama yurfa'u lahu kuma za a daga masa wannan tutar ya kadiri gadiri da gwargwadon yaudarar tasa in yaudarar kaɗan ya to tutar ba ta da tsawo sosai in matsakaiciyar yaudara ya za a ɗaga masa matsakaiciyar tuta idan yaudarar mai yawa ya za a ɗaga masa doguwar tuta kowa yana hango ta a filin alkiyama ala manzon Allah ya ce wala gadira babu mayaudari a azamu gadaran mafi girman yaudara min amirin amma fiye da sarki da ya yaudari talakawansa ko shugaba ya yaudari talakawansa shi ne mafi girman yaudara in ji manzan Allah ba wata yaudara a azamu gadara mafi girman yaudara min amirin fiye da yaudarar da sarki ya yi wa amma talakawa rawahu muslimu saboda su talakawa addinin musulunci ya wajibta musu yin da'a ga sarki yin da'a ga shugaba an haramta musu yin tawaye to tun da sun yadda sun bi ka suna baka haƙoƙinka to kai kuma ka kiyaye haƙƙin su karka yaudare su wa an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce hadisul qudsi kenan salasatu mutum uku ana kasumuhum ni ne abokin shari'ar su yawmal qiyamah mutum uku in an zo lahira da ni za a yi shari'ar ba da wanda suka zalunta in an zo shari'a kamar tsakanin azzalimi da wanda ya zalunci ake yi alƙali ba zai zama abokin shari'ar wanda suka zo shari'a gabansa ba ba zai zama lauyan wanda ya kawo ƙara gabansa ba ba zai zama lauyan wanda aka kawo ƙararsa ba to amma Allah ya ce mutum uku ni ne zan tsaya musu Allah shi ne alƙalin kuma shi ne abokin shari'ar wannan mutum kai kasan mutumin nan dai ba zai samu gaskiya ba ina fata an gani wannan shi ne girman laifin a ce Allah da shi za ku yi shari'a akan ka zalunci bawansa bawan yana nan Allah zai ce ya tsaya kawai ya ga yadda za a yi Allah zai ce da ni za a yi ba da kai za a yi ba mutum na farko rajulun a adabi mutum ne da ya bayar saboda ni ya ba da kyauta ko sadaka ya ce ka zo zan baka saboda Allah sun magadara sannan a ƙarshe ya yaudara bai cika alkawarin nan ba don an zo lahira ba da wanda yau alkawarin za a yi ba da Allah za a yi saboda dan Allah ya bayar ka gane ai to ai Allah ya ce dama duk wanda manzon da yuqridullah qaradan hasana fa yudaifu ba waye zai ranta wa Allah lance mai kyau Allah ya rubanya masa to tunda ka bayar dan Allah kai ciniki ne da Allah saboda haka idan ka ki bayarwa to da Allah za ku yi shari'a ba da wanda ka yaudara kai wa alkawari baka cika ba mutum na biyu da za su yi shari'a da Allah wa rajulun da mutumin da ba a hurran ya sai da ‘yantacce a matsayin bawa, ya kama ɗan mutane ‘yantacce, ya ci amana sai dai ya sai da shi a kasuwar bayi, ba a kala sama na hukuma ya ci kuɗinsa. To wannan an zo lahira ba da wanda aka sayar a matsayin bawan za a yi shari'a ba, a'a da shi wanda ya ci kuɗin bawa. Wa rajulun da mutum na uku, ista ajara ajiran da ya ɗauki ɗan ƙwadago aiki. ajiran ɗan ƙwadago. Ya ƙala, sun dai gudu, jana'iza ne, suwa aka yi. A'a, sai da yi mun waya mu, ke kashi sun tashi da jana'iza, amma dai ko addu'a zai samu. rajulun a aɗabi sun magadara mutumin da ya bayar saboda ni sannan ya yaudara da ni za mu shari'a na kashin alkiyama wa rajulun ba a hurran da mutumin da ya sai da ‘yantacce ba a kala sama na hukuma ya ci kuɗinsa mutum na uku da za su shari'a da Allah wa rajulun da mutumin da ista ajara ajiran ya ɗauki ɗan ƙwadago aiki sama'un aikin gini ne ko dako ne ko gona ce aikin gona da dukkan wani nau'o'in aikin kwadago fastaufa minhu mutumin da ya ɗauki ɗan kwadagon nan ya nemi ɗan kwadagon nan ya cika wannan aiki ya nuna masa iya abin da zai masa kuma ya tsaye masa ya nemi sai ya cika wannan aiki wallan yudihi ajrahu amma a ƙarshe bai ba shi ladan aikinsa ba in an zo lahira ba da leburan za a yi shari'a ba da Allah za a yi shi zai tsaya wa leburan nan akan sai ya kwato masa haƙƙinsa kasan ku duk wanda zai shari'a da Allah ya gama faduwa ba zai samu nasara ba to mahallu shahidi shine rajulu a daji sun magadar muna magana haramcin yaudara duk mutumin da ya bayar saboda Allah to ya laka ya yaudara ba in ya yaudara kuma ya ci kansa zai shari'a da Allah ala tashin alkiyama duba da yanayin lokaci za mu tsaya anan saboda akwai katama da za a yi na alƙur'ani kuma malamai za su mana addu'o'i saboda haka ɗan uwa duka a shigo da bukatu na alkhairi musamman ƙasarmu ta bade da jihar mu ta yobe da ƙasarmu najeriya da kuma dukkan musulmi na duniya baki ɗaya mu shigo da su da addu'a akan dukkan wani tsananin allah ya yi mana yan uwa musulmi a ko'ina suke allah ya taimaka musu allah ya kubutar da su daga azzalumai da suke zalunta su saboda haka yanzu za a bude alkur'ani za a yi karatu kafin nan kuma hadiza zai mana ta kafin a raba alkur'ani to a mayar mana to Allah ya Allah ya to yawa yawa